ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وإياكم من النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا الله وأطيعوه وراقبوه في سركم وجهركم وألموا عباد الله إن الله تعالى اتصف بصفات الكامل وعظمته تعالى وتقدس بالأنداد والأمثال أيها المسلمون نتحدث في هذا الخطبة بحديث عظيم اشتمل على أشر جمل من العلم كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى أحد رواته إذا حدث به جس على ركبتيه تعظيما له وإجلالا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أعطمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم يا عبادي كلكم عار إلا من خصوته فاستقسوني أقسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا, ما إلا كما ينقص المخيط إلى إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله فليحمد الله ومن وجد خيرا ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ثم قال جل وعلا عباد الله في هذا الحديث دروس وعبرة دروس كثيرة أيها المسلمون في هذا الحديث هذا الحديث القدسي هذا الحديث القدسي يرويه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وقد اشتمل الحديث على أشر نداءات من ربنا تبارك وتعالى يعلمنا ويرشدنا سبحانه وتعالى فقوله يا عبادي إني هرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هذا هو النداء الأولى يخبر فيه تبارك وتعالى عن عن نزوله عن تنزله عن الظلم لكمال عظمته سبحانه وتعالى وحبه للإنسان ثم يحرمه فيما بيننا فلا يهل لأحد أن يظلم أحدا إخوة الإيمان والعقيدة إن الظلم ظلمات يوم القيامة وهو بطش للحق غافلين والاعتداء, بأ... والاعتداء عليهم قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال تعالى فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وما أسره وما ذلك كله فإن هذا موجود فيما في فينا بشدة الأنواع بشدة الأنواع فكم من بيوت يظلم الزوجات ظلما في حق الشعوب في أموال العامة من قبل الحكام ظلم على اليتامى في الميراث ظلم في الجيران كم من الظلم على العمال المساكين بصورة متعددة وأشكال مختلفة من أكل حقهم من أكل حقهم ومن تهميلهم في ومن ومن تهميلهم فيما لا يجوز ومن تهملهم فيما لا يجوز فيأكل القوي الضعيف الظلم لا الظلم عباد الله في هذا الزمان إنها أنواع إنها كثرت ولكن كثيرا من الناس عن ذلك كل ذلك غافلون أما نداء الثاني والثالث والرابع أيها المسلمون وهو قوله جل, وعلا جل وعلا في حديث القدس يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته إلى آخر ففي هذه الجمرة وفي هذه النداءات سبحانه وتعالى يخبرنا أن الله تبارك وتعالى هو الذي هو الذي يرشد عباده على ما فيه خير من هذه الدنيا وما وما في هذه الحياة الدنيا قال سبحانه وتعالى في هذه الكلمات إن الهداية بيده سبحانه وتعالى ونحن الضالون إلا من إلا من هدانا إلا من هداه سبحانه وتعالى إلا من هداه الله سبحانه وتعالى وكل الناس ضالون إلا من ير... إلا أن ير... إلا من يرشدنا الله سبحانه وتعالى وأخذ بنواتينا على الصواب ومن أجل ذلك أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمنا طريق الهداية وأنزل علينا القرآن لنتلو ونعمل به وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه الذي علمه سبحان الذي علمه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قال اللهم هدني في من هديت اللهم هدني في من هديت ومن دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ومن دعواته صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والأفاق والغنى ونسأل الله تعالى أن يثبتنا إلى طريق الهدى عباد الله ثم قال جل وعلا كلكم جائع إلا من أطعم إلا من أطعمته فإننا جائعون حقيقة إلا إذا أطعمنا الله من رزقه وآرون إلا إذا سترنا الله عز وجل بستره فنحن نحتاج إلى ستره سبحانه وتعالى بلبس الظاهر ونحتاج إلى ستره به المعنوي بستر عيوننا وعما فاستغفروني أغفر لكم وأما قوله تبارك وتعالى في نداء الثالثة إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم نعم إخوة الإيمان كل يوم وكل ساعة إننا نفعل إننا نرتكب المآسي ونرتكب المآسي ولا ولا نتوب فالجواب علينا أن نبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى وإصلاح ما ما أفسد وأخذ وإصلاح فيما أفسدنا سبحانه وإصلاح ما أفسدنا إن لم يتداركنا الله سبحانه وتعالى من الذنوب فالله تبارك وتعالى غفور رحيم اعلموا أيها المسلمون أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات عباد الله عليكم بالسمع والطاعة فإن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a cikin wannan guduba za mu yi bayani a takaice a cikin wannan mashahurin hadisi ingantacce wanda ɗaya daga cikin marwaitansa wato abu idris yake cewa idan zai karanta wannan hadisi wato haddar kusawa yake akan goyawoyinsa saboda girman hadisin da kuma darajarsa hakika ya ko bayan allah wannan hadisi ya tattaru ne akan kiran mabuwayi da ɗaukaka guda ɗai-ɗai-ɗai har guda goma ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya kira bayansa domin ya gargaɗe su kuma ya tunatar da su hadisi ne ingantacce abu zargar gifar ya ruwaito daga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ko manzan allah ya ruwaito daga ubangijinsa makaɗaici marin jayi abi zargar gifar ya ce lalle manzan allah ya ruwaito yana gaya mana cewa cikin abin da ya ruwaito daga ubangijinsa magowayi da daukaka Allah yana cewa a kiran farko ya ku bayina hakika na haramta zalunci a karan kaina sannan na sanya shi a tsakaninku ku bayi haramun saboda haka kada ku zayi zalunci a tsakaninku Allah ya ce ya ku bayina dukkan ku batattu ne sai dai wanda na shiryar saboda haka ku nemi shiriya ta sai in shiryar da ku Allah ya ce ya ku bayina dukkan kuma yunwata ne sai wanda na ciyar saboda haka ku nemi ciyarwa ta sai in ciyar da ku Allah ce ya ku bayina lalle hakika dukkan ku tsirara kuke sai dai wanda na tufatar da shi saboda haka ku nemi tufatarwa ta sai in tufatar da ku Allah ta'ala yake ya ku bayina kuna ta aikata laifuffuka cikin dare da kuma yini ni kuma ina gafarta zunubai gaba ɗayansu saboda haka ku nemi gafara ta nima sai in gafarta maku ya ku bayina Allah ta'ala yake cewa ya ku bayina hakika lalle hakika ku ba za ku iya cutar ku da cututtukan ku da kuke yi a tsakaninku ba zai iya isa zuwa gare ni ba ballantana ku iya cutar da ni yace kuma ya ku bayina hakika amfanin ku ba zai iya saduwa da ni ba ballantana ku ce za ku amfanar da ni ya ku bayina Allah ce lalle hakika da na farkonku da na ƙarshenku ɗan adam ɗinku da kuma aljanunku da za su taru zukatansu su zanto kamar zuciyar mutum ɗaya daga cikin mutane wanda ya fi kowa imani to wannan ba zai ƙara komai a cikin mulki na ba Allah ce ya ku bayina da a ce na farkonku da na ƙarshenku ‘yan adam ɗinku da kuma aljanunku za su kasance zukatansu sun zama zuciya guda ɗaya irin wadda ta bi kowace zuciya fagirci to wannan ba zai rage komai a cikin mulki na ba Allah ya ce ya ku bayina hakika da na farkonku da na ƙarshenku ‘yan adam ɗinku da kuma aljaninku za su taru a wani fili kowanne ya zo ya ke roƙona buƙatarsa ni kuma ina biya masa to wallahi wannan ɗin ba zai rage komai ba daga cikin abin da nake da shi sai dai kamar yadda allura in an sanya ta a cikin teku in za ta rage wani abu to wannan zai iya rage wani abu a cikin abin da na mallaka Allah ce ya ku bayina ku sani hakika ayyukan ku ne nake kiyaye maku sannan kuma nake cika su sannan nake ba ku lada lalle hakika duk wanda kiyama ta tsaya ya samu alkhairi to wannan ya gode ma Allah hakika wanda kuma ya samu sabanin alkhairi to hakika wannan fa kada ya zargi kowa ya zargi kansa wannan hadisi ne ingantacce imam muslim ya rawaito shi ubangiji mabuwayi da daukaka a cikin wannan hadisi wanda hadisi ne muka ce hadisi kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ruwaito daga ubangijinmu mabuwayi da ɗaukaka Allah ya shiryar da annabinsa cewa ya gaya mana waɗannan darsussuka masu tarin yawa har guda goma da kira da Allah ta'ala ya a cikin wannan hadisi wannan hadisi idan mun kalle shi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yi kira ɗaiɗaiɗaiɗai guda goma domin ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya karantar da bayansa kuma ya shiryar da su zuwa ga abin da yake shine mafi alkhairi a duniyarsu da kuma lahirarsu kira na farko ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce ya ku bayi na hakika na haramta zalunci sannan na sanya shi a tsakaninku ya zanto haramun saboda haka kada ku yi zalunci wannan zalunci idan muka dube shi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana shelanta mana cewa shi allah da ya halicci bayi ya halicci duniya ya kaɗaita ya tsarkaka gabarin yin zalunci saboda cika da batsewar mulkinsa da kuma ƙaunarsa da bayi shi yasa sai ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya sanya zalunci a tsakaninmu ya zanto haramu bai halatta ba ga ɗaya daga cikin bayi ya ce zai zalunci wani daga cikin bayan allah mabuwayi da ɗaukaka ya ku yan uwana a cikin imani haƙiƙa kafa ku sani yana daga cikin saƙon annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da yake gaya ma bayi da kuma al'ummarsa cewa haƙiƙa zalunci duhu ne ranar tashin kiyama shi wannan zalunci shine tauye haƙƙin wani daga cikin bayi tauye haƙƙin wasu daga cikin bayi da kuma ƙetare iyaka wa kansu imma a cikin mutuncinsu ko a cikin iyalansu ko a cikin dukiyarsu amma abun mamaki idan muka dubi al'ummar ma a yau za mu samu irin wannan zalunci gashi nan da yawa da nau'ukansa da ainihin kalolinsa da wanda yake a fili da wanda yake a zahiri duk mutane a yau suna aikatawa sau nawa ne za ka samu a cikin gida mai gida yana zaluntar matarsa ko mata tana zaluntar mijinta ko mai gida yana zaluntar 'ya'yansa ko kuma 'ya'ya suna zalunta ainihin babansu sau nawa nawa ne za ka iske cewa ga zalunci nan yana ta yatsuwa a tsakanin mutane cikin dukiyar al'umma ta gabaki daya sai ta koma hannun waɗansu mutane fasikai azzalumai suna kwasa suna yin abin da suka ga dama suna ɓata ainihin dukiyar al'umma ta hanyar almubazzaranci ta hanyar saba ma Allah ga abin da al'umma suke fuskanta amma kuma waɗannan irin mutane ba sa ko kusa da su duba menene al'umma suke bukata domin su yi da dukiyar al'umma abin da suke yi kawai sharholiyarsu inda su sun ji daɗi da su da matansu da 'ya'yansu to shi kenan a zama su na shugabanni to kowa ma in ya faɗa wuta masu ba ruwansu so nawa nawa ne za ka iske zalunci a cikin gida tsakanin dukiyar maraya da wanda aka ba shi ajiyar dukiyar maraya so nawa ne za ka iske a tsakanin makwabta guda biyu wani lokaci ma makwabtan yan uwan juna ne amma zalunci yana gudana a tsakaninsu so nawa nawa ne zalunci a cikin abin da ya shafi aiki wanda za a baiwa mutum na kwadago ko aiki wanda za a ba mutum na hukuma sai ka iske shi cike ki a cikin zalunci sai kai ke shi yana ci da dukiyar waɗannan mutane yana haɗinta su so nawa-nawa ne a cikin talakawa za ka ba su amana ta cewa su riƙe wannan ko su aikata wannan amma sai ka iske sun yi dumu-dumu a cikin zalunci da kuma cuta haka dai zalunci yake ta yaduwa da nau'ikansa iri-iri da kalolinsa iri-iri ta hanyar cin dukiyar mutane ne da ƙarya ta hanyar yi masu ƙarya da haɗinta su ta hanyar ɗauke masu abin da yake shi ne nasu mutum ya mai da shi nashi ta hanyar ɗauke abin da yake na jama'a mutum ya mai da shi nashi ta hanyar ɗauke kayan gwamnati mutum ya mai da shi nashi da na 'ya'yansa ta hanyar ainihin ɗauke abin da hukuma ta kawo ma al'umma sai mutum ya ɗauka ya mai da shi nashi kamar na gadansa za a waye aka yi gari mutane sun mai da dukiyar al'umma ta zama dukiyar gadon gidansu mutum an mutu ba abin masa komai ba amma ya samu dama ya hau kan dukiya al'umma ya fi kowa arziki a garinsu duka wannan zalunci ne wanda Allah ta'ala a kiran farko yi ma bayansa cewa ba ya haramta zalunci a kansa kuma ya sanya shi a tsakanin mu bayi haramun shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hakika zalunci duhu ne ranar tashin kiyama kada kai zalunci don ganin kana da karfi domin zalunci yana aukar da mai shi a cikin nadama za ka kwanta kai bacci bayan kayi cuta kayi haɗinci ta saci dukiya ka danna dukiyar da ba taka ba ka ci kashi ka ci ka koshi ka yi taifa ka gina gida ka kwanta kai bacci tana a matsayin azzalimi amma wanda ka zalunta kuma yana ta yin addu'a yana ya Allah ka bi man hakina to idanun ubangiji ko ba sa bacci haka waye gari a yau mai karfi zai danna wanda baya da karfi haka waye gari a yau mai mukami zai yi amfani da mukaminsa domin gurbata al'umma haka al'amura suke kasancewa a cikin wannan al'umma sai zanto zaluncin nan yana nan da yawa ba za ka iya kididdige shi ba a cikin al'umman mu a yau ba za ka iya kididdige shi ba a cikin talakawa sai dai mu ce muna kai kuka zuwa ga Allah ya kare mu kuma ya danƙe hannuwanmu ga barin zalunci amma kira na uku da na hudu kira na biyu da na uku da ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yi zuwa ga musulmi shine ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce ya ku bayina dukkan ku ba ɓatattu ne sai dai wanda na shiryar saboda haka ku nemi shiryar ubangiji sai ubangiji ya shiryar da ku Allah ta'ala ce dukkan mu ko masu jin yunwayin wata ne sai wanda Allah ya ciyar Allah ya ce ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku sannan ubangiji ya ce dukkan mu wato a tsirara muke sai dai wanda Allah ya tufasar da shi hakika cikin waɗannan kira guda uku da ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yi Allah ta'ala yana nuna jin tausayinsa zuwa ga wannan al'umma da yadda shi kaɗai ya ɗauki nauyin shiryar da ita hakika shirya tana a hannun Allah kuma hakika dukkanin mu batattu ne sai dai wanda Allah ta'ala ya shiryar shi yasa Allah ta'ala ya shiryar da annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya bashi wasu addu'o'i yace ya rika karanta waɗannan addu'o'i tare da cewa shi Allah ya shiryar da shi amma an karantar da shi ne domin al'umma su su ɗauki darasi Allah yake gaya masa ya kai wannan annabi ka rika yin addu'a shi yasa a cikin addu'ar annabi aka kiyaye annabi kullum yana cewa ya ubangiji ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar shi yasa Allah ya aiko da Qur'ani don mu karanta shi kuma mu yi aiki da shi domin mu nemi shiriya zuwa ga ubangiji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga cikin addu'o'insa yana cewa ya ubangiji kai ne ubangijin Jibril kai ne ubangijin Mika'il kai ne kuma ubangijin Israfil kai ne wanda ka kage sammai da kasai ba tare da kaga samfurinsu zuwa ga wani ba lalle hakika kai ne mai hukunci tsakanin bayi cikin abin da suka yi sabani a ciki ya Allah ka shiryar da ni ga mafi kyawun abin da suke yin sabani a cikinsa da izininka hakika ubangiji kai ne kake shiryar da wanda kaso kuma a bisa tafarki madaidaici yana daga cikin addu'a annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ya ubangiji ka shiryar da ni ya ubangiji ina roƙonka shiriya sannan ya ubangiji ina roƙonka ka bani tsoronka a cikin zuciya sannan ya ubangiji ka bani rangwame da salama sannan ya ubangiji kuma ka azurta ni da dukiya ta halal muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da dukiyarsa ta halal kira na uku da Allah ta'ala ya ce ya ko bayi dukkanin kuma yunwata ne wanda yana nuna kenan bayi gaba ɗayansu suna jin yunwa sai dai wanda Allah ya tufatar sai dai wanda Allah ya ciyar shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ku bayina dukkaninku matalauta ne ya yi wannan su an tumul fukara dukkaninku talakawa ne ubangiji shi ne mawadaci allah shi ne wanda ke ciyar da bayi shi ne kuma ubangijin bayi shi ne kuma ke azurta su sannan kuma ubangiji mabuwayi da ɗaukaka a cikin kira na gaba ya nuna cewa dukkanin mu tsirara muke sai dai wanda allah ya tufatar da shi malamai suka ce ai tufafi wanda yake tufafi shine tufafin tsoron allah so da yawa za ka iske ga wani ya sanya tufafi amma kuma idan aka zo wajen ibada ko muka kalle shi a cikin zuciya ba za ka sai shi kwandala ba saboda haka ya ku bayan Allah mu nemi shiryar ubangiji sai Allah ya shiryar da mu mu nemi ciyarwar ubangiji sai Allah ya ciyar da mu sannan kuma mu nemi tufafin ubangiji sai Allah ya tufatar da mu muna da buƙatar tufafi zuwa ga ubangiji sannan kuma muna buƙatar abinci ya ciyar da mu sannan muna buƙatar tufafinsa na tsoron Allah da kuma tufafinsa na ma'ana tufafinsa na ma'ana na zahiri wanda zai sirta mu tufafinsa wanda yake na ma'ana shine wanda zai azurta ainihin aibubbukan mu da laifuffukan mu kuma ya azurta mu da tuba kafin lokacin mutuwar mutane ya ku bayan Allah kira na shida da Allah ta'ala ya a cikin wannan hadisi yace ya ku bayina kuna ta tabka kurakure cikin dare da rana ni kuma ina gafarta zunubai gaba ɗayansu ya ku bayina Allah ta'ala ce ku nemi gafarata in gafarta muku hakika idan kuka duba ya ku bayan Allah muna ta tafka zunubai cikin kowane yini da cikin kowane sa'a kullum bayan kafafuwansu suna zamewa cikin saba ma Allah abin da yake wajibi a kanmu shi ne mai gaggawar tuba mu koma zuwa ga Allah mu gyara abin da muka bata a baya sai Allah ya gafarta mana na baya da na gaban sannan kuma ya ku bayan Allah hakika zai wato kada rayuwa ko jin daɗi ko lafiyar jiki ko wadata ko matsayi ta roƙe ka ya kai bawan Allah a bisa dogewa a bisa saƙon Allah ka sani hakika dukkanin 'yan adam masu kuskure ne amma annabi ya ce mafi alkhairin masu kuskure su ne waɗanda ke tuba idan sun yi kuskure ya ku bayan Allah kira na bakwai a cikin wannan hadisi ubangiji mabawayi da ɗaukaka ya kira bayansa ya ce hakika ba za ku cututtukan ku ko cutar ku ba za ta iya kishe ni ballanta na ku cutar da ni sannan kuma amfanin ku ba zai iya haɗuwa da ni ballanta na ku amfanar da mu hakika ubangiji mabawayi da ɗaukaka shine ya halicci bayi dukkan wanda ba shi ba kuma abin bauta ne shi ne ubangiji dukkan wanda ba shi ba wato bawa ne na ubangiji sannan ubangiji shi ne mawadaci mawadaci na gabaki daya dukkan wanda ba shi ba to wannan fakiri ne ko mai rauni ne a gaban ubangiji sannan dukkan bayi gaba ɗaya da ɗan adam da aljanu da mala'iku da za su taru a bisa su motsa wata ƙwaya daga cikin halittar ubangiji wallahi ba za su iya motsawa ba sai da izinin ubangiji to ta yaya ko za su iya cutar da ubangiji subhanahu wata'ala wannan yana nuna kenan dukkan abin da bawa zai yi na cutar da addini ko na cutar da masu addini ko na zalunta bayi ko na hajinci ko na ƙarya ko na kinibibi da gulma da almundahana da babakere wannan ya sani cewa yana yi ne don kansa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ɗaukaka gabarinsa dukkan wanda ya aiki na ƙwarai to kansa yake yi mashi fida bayan haka kira na bakwai da ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yi kira na bakwai da na takwas ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa da a ce na farkonmu da na ƙarshenmu ɗan adam ɗinmu da kuma aljaninmu za su taru ga baki ɗaya zuciyarsu ta bushe zuciyarsu ta zanto ta fi kowace zuciya wato a ce zukatarsu sun koma sun zama irin zuciyar wanda ya fi kowa tsoron allah a cikin bayi ubangiji mabuwayi da dokaka ya ce wannan ba zai kara komai a cikin mulkinsa da a ce na farko da na ƙarshe kuma ‘yan adam da aljanu gaba ɗaya da za su taru zukatansu su bushe su zama zuciya wadda ta fi kowace zuciya taɓa ma Allah da ƙeƙashewa to wannan Allah ta'ala ce ba zai rage komai a cikin mulkinsa ba hakika ya ku bayan Allah da wannan muke fahimta cewa ashe ubangiji mabuwayi da ɗaukaka cuta ko haƙinci ko ainihin ƙin bin shiriya ko bushewar zuciya ba ta cutar da ubangiji lalle ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ɗa'a ka da biyayyarka ba ta amfanar da shi ɗa'a mai ɗa'a ba ta amfanar da ubangiji kamar yadda cuta da zunubin mai zunubi ba ta cutar da ubangiji ɗa'ar mai ɗa'a ba ta amfanar ubangiji cutar mai cuta da zunubi kuma baya ainihin wato cutar ubangiji waɗanda kawai suke cutuwa imma dai da da'a ko da zunubi su ne bayi waɗanda aka bautar da su to su kama waɗannan su ne cuta take haɗuwa da su wanda suka aikata wa kansu su ne ainihin kuma zunubinsu yake narkar da su su ne aikin alkhairinsu yake tsamar da su mutum da ɗan ajar wato dukkan ɗa'a biyayya zuwa ga Allah wannan yana nuna hutu a cikin zuciya da kuma natsuwa a duniya domin wannan ɗa'a da biyayya zuwa ga Allah sababi ne da zai ja ɗan adam zuwa ga shiga aljanna sannan saba ma Allah wannan shu'umi ne wato wani shu'umi ne daga cikin zunubi kuma hasara ne sannan kuma nadama ne a duniya da kuma lahira sannan tabarki ne wanda zai kai mutum zuwa ga wuta idan Allah ta'ala bai ji kansa ba sai kira na tara ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa ya ku bayina da na farko da na ƙarshe ɗan adam ga aljanu da za su taru a wani bagire guda ɗaya kowa ya roƙe ni buƙatar ta in biya masa Allah ta'ala ce wannan ba zai rage komai a cikin abin da nake da shi ba sai dai idan kamar an sa allura a cikin teku in za ta rage wani abu to wannan zai rage wani abu a cikin hukuncin ubangiji hakika ya ku bayan Allah wannan yana nuna girman ubangiji mabuwayi da ɗaukaka kuma yana nuna girman arzikinsa sannan kuma yana nuna girman wadatuwarsa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka shi yasa hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ta manzo Allah yake cewa Allah yana cewa hannuwan ubangijinsa na dama cike suke yana ciyarwa har Allah yake cewa a cikin hadisin na kudusi yace ba ku gani ba tun lokacin da aka halicci sammai da ƙasai ubangiji ke ta ciyarwa cikin dare da kuma yini yana ta bayarwa amma tun daga lokacin har zuwa yau ba abin da ya ragu cikin ainihin abin da ubangiji ya mallaka wannan yana nuna girman falalar ubangiji da kuma girman arzikin su subhanahu wataala ya kai wanda yake baya daga abin da zai ci a cikin gidansa ya kai wanda yake gabaki ɗaya komi ya tsaya igiyoyi duk sun yanyanke hanyoyi duk sun daddatse komai ya koma babu komai kana ina ga ubangijinka kusa da kai yana yi kuwa duk wanda ya roƙe shi zai ansa kana ina baka koma zuwa ga ubangijinka bisa yayi maka wannan yana nuna cewa dukkan wanda ya koma zuwa ga ubangiji ubangiji zai karbe shi kuma ubangiji zai wadatar da shi ya wanda komai ya yanke masa ya wanda baya da wata madafa ya wanda ga baki ɗaya komai ya tsaya babu wani kama sayar babu abu jiya a banki ko a gida ka yawaita addu'a zuwa ga Allah hakika annabinka ya karantar da kai cewa irin addu'ar da manzon Allah ya karantar da bayinsa annabi yana faɗa kullum yana cewa ya ubangiji ka wadatar da ni da halaliyarka ba sai na je zuwa ga haramiyarka ba ka wadata ni da falalarka ba sai na je zuwa ga waninka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ka yawaita cewa ya ubangiji ina roƙonka ka bani shiriya ka bani tsoron Allah ka ba ni rangobe a cikin rayuwa sannan kuma ka wadata ni wadata wadda take ta halal hakika kira na ƙarshe kuwa da Allah ta'ala yi mabayi a cikin wannan hadisi shine kira na goma wanda yake shine kitabu humitik ubangiji mabuwayi da daukaka ya kira bayansa ya ce ya ko bayina hakika ayyukan ku ne fa nake tattala muku ayyukan ku ne nake kiyaye muku sannan kuma nake ba ku lada ko wani lada hakika wanda biya samu alkhairi bayan rayuwarsa ta kare sai gode ma Allah dacewa ne daga Allah wanda kuwa aka jarabawa ya koma zuwa ga Allah ya gabe shi jarabawa ba to kada ya zargi kowa ya zargi kansa domin aikinsa ne aka tattala masa na'am ya ku bayan Allah hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ayyukanmu ne yake tattala mana ayyukanmu ne yake kiyaye mana sannan ubangiji ya sanya mala'ikunsa wanda a koda yaushe suna tare da mu Allah ke hakika tare da kuwa ko mala'iku masu kiyayewa zuwa ga aikinku hakika ya ku bayan Allah a ƙarshen rayuwa ba akwai bincike da hisabi da ƙididdiga daga lokacin da mutum ya mutu hakika idan alkhairi ne zai gani idan ko ya aikata sharri ne zai gani ya kai bawa kada ka yi wato kada ka yi sakaki ka sani ubangiji yana ainihin gafarta zunubi ga baki ɗayansa Allah ta'ala yana cewa wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa hatada lalle hakika ne mai gafara ne mai yawan gafara ne sannan kuma mai yawan karɓar tuba ne ga wanda ya tuba ya shiryu sannan ya dawo ya bi tafarki wanda yake madaidaici ina roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin rayuwarmu ya kare mu daga ainihin zunubai da tuntube da zamewa irin ta shaidan ya azurta mu ga halaliyar sa ba sai mun je zuwa ga haramiyar sa ba ya sa kuma aljanna ta zanto hutu wato ita ce mafi alkhairi a cikin wannan rayuwa a gare mu sannan kuma ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu bayan Allah ya ku bayan Allah daga cikin abin da muka ambata yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya kwadaitar da bayi su aikata shine su taimaki juna mun ambata muka ce so dari da yawa za ka yake cewa ana zaluntar marayu ana zaluntar talakawa to a yau yana da mahimmanci kuna da masaniyar makaranta da aka buɗe ta marayu wanda wani bawan Allah ne wanda ya bada wannan tunani ƙarƙashin jagorancin ɗaya daga cikin limamanmu kuma aka assasa makaranta kuma yanzu makaranta ana ci gaba da karatu tana na inda ne da firamare take zalla marayu ne an yi abinci a limitin ina ji yanzu kusan mutum ɗari da wani abu saboda haka yake da mahimmanci kafin shi wanda ya assasa ɗin ya kawo taimako ake buƙatar kowa ya sa sadakatul jariya ɗinsa abu ne wanda yake mai mahimmanci abu ne wanda zai taimaki al'umma saboda kuna gane yadda rayuwa ta zama wanda ke da uban baya ya ƙara zabalantana kuma wanda baya da uban wani daga cikinsu ba uwan ba uba babu uwa to irin waɗannan kuma idan ba a tallabe su ba aka kula da cinsu aka kula da shansu kuma musamman aka kula da karatunsu don ba sun tashi ba mai tausayinsu ka san abin da ake tsammani din ba mai kyau bane ba saboda haka yake da mahimmanci mutuna fadin Allah ta'ala da Allah ta'ala yake cewa lalle hakika wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim dhurriyatan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida wadanda ke raye su ji tsoro fa watan wata rana su ma zai iya yiwuwa ba su mutu su ba ƴaƴansu to idan sun musguna ma waɗanda ko ba su kula da waɗanda suka mutu suka bai ƴaƴansu ba to su ji tsoro su ma in sun mutu fa abin da ya faru ga waɗannan shi zai iya faruwa ga ainihin bayansu Allah ya ce su faɗi magana mai kyau kuma su kyautata lalle Allah yana tare da masu kyautatawa kuma mutum na faɗin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake da shi da mai renon maraya kamar haka suke a cikin gidan aljanna ya nuna yatsunsa guda biyu a sababa wal wusta manuni da kuma na tsakiya manzo Allah yana nuna cewa yadda ya shiga aljanna haka bawa zai shiga aljanna wanda ke kula da marayu hakika babu wata kula wanda za a yi da maraya wanda ta dace wanda ta fi a ce an ba shi karatu karatu kuma kamar yadda muke karfafawa a kullum a karo na farko karatun addini sannan kuma karatu wanda rayuwa take tsayuwa a kansa saboda haka an buɗe gidauniya wadda take mai girman gaske ga dukkan wanda zai taimaka ko dai da kayan karatu ko kuma abin da ya shafi gudanar da makarantar ko kuma abin da ya shafi su yaran da kansu musamman idan ka je ka same su wasu da uniform wasu kuma babu uniform akwai bawan Allah wanda ya ɗauki nauyin wato wani abu daga cikin uniform kamar takalma da abun nan ya yi ƙoƙari kwarai da gaske amma da yake suna da yawa akwai matsalar uniform ɗinsu akwai matsalar littattafan da za su rubutu a kai sannan kuma bayan haka ɗaukar ɗawainiyar abun duka wannan kada mu bari sai wani ya zo daga wani wuri muna roƙon Allah ya bamu damar taimakawa ya sanya kuma aljanna ta zanto makoman mu ya azurta mu da ikhlasi yin abu don Allah kafin mutuwar mu ta zo سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أحدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تذكيرها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله